Can I do? Yeah, can I do? إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اغفر لنا بهذا المعذر والكاد في بنظرة تأتي لنا بالزفر وصف نفسه وبنجي تبارك وتعالى يصف أنت كنت باستحقاك da cancantar hazal hamdi wannan kirari din nan da godiya dan me za a yi masa wannan kirari dan me za a gode masa da kauni saboda cewa huwa allazi anzala hadha kitaba shi ya saukar da wannan littafi inda zaka san qur'ani a jere yake wanda Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya jera shi haka jiba su isra'i sai ka kare da cewa ai wa Allah kirari ai magodiya dan bai rikida ba kuma ka hafi kuma sai ta fara da ai makirari ai magodiya dan shi ya saukar da littafi a hada suke nan har yau abu ka gani dan alhamdulillahi allazi lam yattakiz walada nan kuma alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba to saboda me ya tantance wannan kirari da godiya din nan saboda shi ya saukar da wannan littafi shine qur'anin nan mai girma din nan hazal kitabu wannan littafi qur'ani din nan allazi huwa akbaru ni'matin wanda shine babban ni'ima ajra Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya gudanar da ita ala kalbi abu sabayinsa bima fi dan abin da yake cikin wannan littafi din nan min sa'adatu himul dunawiyatu na daga arzikin dukkan yan adam ma na duniya rayuwarsu ta duniya ci gabansu na duniya da wannan ƙur'anin suka koyi wato ƙwarewa habara civilization da suka kawo a duniya da kuma wato sakafa ɗin wayewa da culture ɗin da suka kawo kukura wuyatu da lahira kuma su san Allah tabaraka wa ta'ala duk da wannan ƙur'anin ne duk da wannan ƙur'anin ne wato yana daga cikin asarar da turai suka yi na wayewa da kaza kaza tun wato jihadin musulunci da ya tsaya a kusa da paris shaura mil talatin wato gafiki ya shiga faransa paris babba gafiki yansa akwai baladi shuhada inda mutanensa suka abu yaki ya karyewa musulmi to daga wannan iya inda yaki ya karyewa musulmi dinnan a shaura mil talatin su shiga ƙasar paris wato suka sai musulmi kuma suka dawo garnada spain suka zo suka zauna a nan gaba ke tun daga nan wato turai ta yi asarar gine-gine masu kyau wayewa da likitanci da ilimi da kaza kaza amma duk abin da ƙasar turai suke cikinsa na daga wayewa da kaza ka je garnada ka ga gine-ginen musulmi da kaza musulunci tafiya yake da gini musulunci tafiya yake da wayewa karatu musulunci tafiya yake da likitanci tafiya yake da komai ba wai musulunci zai tarar da gine-ginen diya rusa ba shi musulunci mai ginawa ne ba mai rusawa ba mai haɗawa ne ba mai watsawa ba mai ɗaukakawa ne ba mai ƙasƙantarwa ba ba wai shine musulunci shikenan duk mu mamake waɗannan gine-gine masu kyau da wayewa duniya da kaza a dawo gindin bishiya ko gindin dabino ana ba ba shine musulunci ba kaza kaza kaza za a yi wannan din da ana kuma zuhudi yana nan a zuciya kuma a gudun duniya ba duk za a yi wannan to wannan kenan lalle akwai al'ummatai da yawa wanda suna da wayewa suna da amma ko su da musulunci ya zo sai da suka san wannan ita ce wayewa mai kyau wanda ga wayewa a duniya ga wayewar lahira ba a ɗauke kawai ga wayewar duniya ga wayewar lahira wannan littafi kenan min wakatin nuzuli tun daga ran da ya sauka ila akirin dahar har zuwa karshen zamani kuma kowace ana faɗa yau duk yan adam ma ba wai musulmi su kaɗai ba ba wa yansu duk yan adam ma ba wata maganar Allah gangariya fiyaɗinta ba a cakuɗa ta da ko magana annabi Muhammadu ba ko annabi waye ma ba a cakuɗa ta da shi ba yau sai Qur'ani shi kaɗai ne magana Allah yanda za ka ce da Kirista kawo magana Allah da take hannunka zai kawo ma bible tsohon ahadi din da sabon ahadi din idan ka duba sai ga hadisi ne kawai annabi isa ya yi kaza a lokaci kaza andros ya ce ma kaza barnaba ya ce kaza sun yi kaza da kaza an yi wajen kaza ya ce kaza ya ce kaza an ci abinci kaza an ce kaza kaza sai ka ga wannan duk hadisi ne kamar dai mu yadda muke karanta bukhari muslim fitu sai kaza kaza manzalla yayi kaza ya ce da sa to lalle shi ma hadisi qur'ani ne wama magana Allah ce ma'ana wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha amma mu ai muna da wannan hadisin kamar yadda mu ma akwai hadisan da raunana ne a wajen mu akwai wanda aka karba an karbi sahihul bukhari an karbi sahihul muslim kaza an karbi sittu sahih din nan wayannan hadisai guda shida din nan duk in ka kafa hujja da su ba wani kakka saurari ma kowaye ko ma ya ce ma abubuwa musulmai sun yarda da wayannan guda shida ba wai kuma su kenan su ne kadai maganar manzo Allah ba akwai sahihai da littafai duk suna nan amma dai waɗannan guda shida an karɓe su bare waɗannan guda biyu bukhari da muslim to an karɓe su to kamar yadda ga muwa muna da waɗannan guda shida haka su ma kiristocin littafin allah amma suna da guda hudu gangariya wanda suka yarda da shi injilar barnaba injilar luka injilar matta da injiloli hudu dai su ma can dai sukan da abu su suka yadda da su akwai maganganun da su sun zubar da su ba su yadda da su ba wa'annan dai injilolin nan su ma guda hudu su za a ga su ne kaga hadisi ne kawai amma yana da kyau amma ka ce musu to mu ma musulmi muna da wannan wannan shi muke cewa hadisi a wajenmu shi ma yana da tsarki yana da girma da shi muke gane shari'an shi ma Allah ya tsarkake shi wa mazalla wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayi yuha amma yanzu abin da muke nema ku kawo mana qur'ani mu ba mu hada hadisi da qur'ani ba qur'ani daban hadisi daban qur'anin nan ba kalmar hadisi ko ɗaya a ciki sai dai shi hadisi na kalmomin qur'ani da yawa ma hadisin da qur'ani bai da shi ba za a soke shi ko me yake shi gaba kuma qur'anin mu shine number one wajen hukunci shi muke tsawa a gaba sannan hadisi ya fassara mana shi ya bi shi wajen abu sannan ijma'in malamai ya bi sannan kiyasi ya bi shi da kaza da hukunta hukuntan su to ku yanzu muna so ka mana irin wannan qur'ani yanzu wannan qur'ani ko magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko harafin sa babu a ciki ku kawo mana ko babu ba za ka samu wannan ba to ashe lallai wannan qur'ani kyau ba musulmi kadai za su kiyaye shi ba kuma Allah yana fahimtar da wa'ansu turawa suna bincike a cikinsa kwarai da gaske suna ebo ilimi a cikinsa suna kaza kaza wannan qur'ani kowa ma ya wato ci gaba ne ga kowa da kowa ma bare musulmi a dinga shigo a cikin bare musulmi to wannan qur'ani kenan har zuwa karshen da yasluhu wannan qur'ani ya gyaru ya inganta ma a kulli zamani da kowane zamani ya yi daidai da kowane zamani ba za a ce a'a wannan shari'a ce ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau za ga mutum ya faɗi magana amma an kallo sai ga iya zamanin sa kawai ya faɗa wannan dai iya zamanin da ya zo ya tarar ne kawai amma wannan magana ba ta zo wannan zamani ba amma wani kuma za ga Allah zai buɗa masa duk in ya magana za ta tafi za ga a cikin malaman musulunci akwai wanda sun yi shekara wajen dubu ma wa'yansu da rasuwa sun yi shekara amma ilimin su yana tafiya da kowane zamani kowane zamani ana wa'in za ga ilimin su iya kawai da'iran musulmi ne suke amma za ga ilimin su hatta tura ma suna ɗaukar maganganun su saboda suna da faɗin fahimta suna da faɗi duk gaba kida wanda suka fi qur'ani kenan shi qur'ani ya ya ya kyautatu ga kowane zamani ya dace da kowane zamani wa makani qur'ani ya dace da kowane wuri ba wani wuri da za a ce ba zai qur'ani ba zai yi kaza kaza kaza ba sai dai in malaman ne ba su iya fassararsa ba to shine za a ji bai dace da wannan waje ba ko za a ji bai dace da wannan zamanin ba amma in dai sun iya fassara shi sun sun sun iya fassara yanzu za ka ga Qur'an za ka rutu ma a wannan zamanin aka saukar da shi za ka rutu ma dan wannan zamani aka zo da shi wa ma a kulli jilin Qur'ani ya dace da kowane tsara kowace jama'a kowane jama'an wani zamani jilu jama'ar da suka fara suka shekara ɗari yanzu wannan jili ya ƙare za a ga wani sababbi sun faru su ma da shekara ɗari ya ƙare ƙarni da jili jama'a ko kuwa ƙur'ani ya dace da kowaɗanne irin jama'a ya dace da mu mutanen afirka za ka zaci don mu yan hauka ya dace da al'adunmu ya dace da ɗabi'unmu ya dace da kaza ya dace da larabawan wanda dama dan su da su da ɗabi'a su da yaran su ya sauka sannan ya dace da turawa ya dace da indiyawa ya dace da faransawa ya dace da jamusa ya dace da komai saboda ubangijin kowa ne ya saukar da shi amma da wani ne ya yi littafi sai ka ga iya abin da kabila ta sayar da shi ko ko iya kaza iya shigar da hankalinsa ba addini ya iya ba to qur'ani ya dace da kowanne ba inda zaka je ka karanta qur'ani ko kai aiki da shi a ce kai yanzu kanka bai waye ba sai dai in baka iya fassara ba to wannan akwai wannan akwai wanda da kwakwalwarsu zai shiga qur'ani da iya dan abin da Allah ya fahimtar da shi zai shiga qur'ani da zai gaya wa kwakwalwarsa a'a qur'anin nan teku ne ɗan abin da na sani kawai kamar na ɗan kafato ruwa a koko ne kawai ina aiki da shi to da in ya ji wani ya zo da wani karatun kuma ya nuna lalle a ƙur'an nan ya fitar da shi ya kawo shaida su da ba zai ma inkari ba amma sharrin mutum ɗan iya iliminsa kamar koko ne ya sa a teku ya kan fato ya ce ƙarya ne ba wani atlantic sai abin da yake cikin kokon nan nawa ba wani mutanen Legas da suke gindin Atlantic ba wata Ghana da take gindin Atlantic ba wani Abuja da take gindin Atlantic take amfani da shi ba wata Danja Morocco da take gindin Atlantic ba wata Spain da take gindin Atlantic ba wani Pacific ba ba abin da ke kokon nan kawai shine kaga wannan jaki ne wannan jaki ne to abin da ake fama da shi kenan yar iya fahimtar mutum ya cikul da ka fitar cikin koko ba ya ce duk haka Allah ma ke ni wannan shine qur'ani kan kuma duk wanda ya ba wannan ba kafiri ne ko duk wanda ya faɗi ba wannan ba bid'a yayi kaza kaza to to wannan sai kaga idan ka dubi qur'anin idan ka dubi ra'ayin wannan ka dubi qur'ani sai ga qur'anin bai fi ra'ayin gidan su wancan din ba qur'anin dan kadan ne ra'ayin gidan su wancan ne kawai ko ko an ka dubi qur'ani sai bai fi ra'ayin yan mazhaban wa'ancan ba a'a qur'ani ya fi karfin haka jigga baki da to har ma zaka tafi za ka tafi zai ma ilimin afakun duniya gaba ɗaya za ka karance ta cikin Qur'ani geographin kome za ka sannan kuma zai ma ilimin sama ɗin ga baki ɗaya fizikin da hisabin da waye zai ma iliminsa ya ma ilimin duwatsu ɗin geology ya ma ilimin iska ɗin ya ma ilimin ruwa ya ma komai ya gaya ma abin da yake can cikin teku ya karantar da kai ya ma likitanci ya ma likitanci ya ma asalin dan adam ba ƙaryar cewa buri ne ko kaza kaza ba ya ma abu sannan ya zo kuma ya baka labarin lahira ya shiga ma wani fanni kuma sunansa fannin lahira ya tira maganar lahira sannan ya ma maganar abin da ya wuce ɗabi'a kuma ya tafi ta al'arshi sun mala'iku su waye kaza kaza duk ya gama sannan ya zo ya dinga ma bayanin rai ruhi ya dinga ma bayanin rai ya dinga ma bayanin shi ya tsallake nan ma kuma ya ma bayanin rabbul izzati dama wannan ne wato topic din sa ba gaba gida sai ya sanar da mu Allah to nan kam kuma shikenan sai dai wani zo mu shiga bayan annabi ma sallah shi ka iya sanin nan sallah da sai wanda ya sanar zaka qur'ani yake to anzalahu to jini ma ce babba da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar idan mutum duk bai san wannan ba ma ya ishe shi ya san littafin Allah ne ya ta karanta shi ya ta girmama shi ya ta karanta ko ba ka iya karanta shi ba ka rike shi ka dinga buɗa shi kana kallo kana godewa Allah cewa wannan littafi abu ne ka iya karanta Fatiha ka iya karanta Qul huwallahu ko ka iya zuwa alantar kai fa alhamdulillah bare ka iya izu daya bare ka iya bare kuma Allah ya taimake ka a ce ka haddace a a ai kai ba kaman ka duka ba gida to wannan ni'ima ce babba azzalahu ala abdihi da Allah ya sauka abu sabawansa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu al-mustahiqu annabi muhammadu nan da ya cancanta da an ya kuna abdullahi ya zama bawan Allah mutlakan cikakken bawan Allah a take shi kadai ne original din bawan Allah annabi muhammadu shi kadai ne original bawan Allah kowa ma bawan Allah ne amma photostat din wannan bawan kowa koyi yake da shi duk bautan Allah da muke koyi muke da annabi muhammadu duk yadda da sallallahu alaihi wasallam duk yadda da Allah da muke koyi muke da annabi Muhammadu duk aikin da muke koyi muke da annabi Muhammadu Allah ba wajen sirri koyi muke da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga shine original din bawa in wata masiba Allah ya jarrabe mu da ita Allah ya kiyaye mu ya ba mu lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu zamu koyi da shi da irin haka ya same shi ya yaye hakuri kaza komai da shi ashe shine original bawan Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuwa duk wato sadin sa ne bin abin da yake saboda duk akan abin da yake yi huwa muhammadun rasulullah shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa abdullahi shine bawan Allah ala kulli hali abuka kowane hali shi bawan Allah ne ko te daɗi ko te wuya ko te shi dai yana nan tare da Allah sallallahu alaihi wasallam ko te daɗi ko te wuya ko te kaza amma wani za ka ga sai tana daɗi ne shi ne na Allah amma da ba za sai so gaya wa Allah magana ba to alqa'imu manzalla shine wanda yake tsaye bi amrihi da horon Allah atamma kiyamu shine wanda ya tsaya da horon Allah mafi cikar tsayuwa abduhu manzalla shine bawansa ya ce ala abdihi Allah ya ratsa shi da kansa bawana wannan alfahari ne ba ba ba karami ba abduhu manzalla shine bawansa allazi la yunazihu fi shay'in zai jayayya da Allah a cikin komai shi duk da ka kwana sha ne a wajensa in dai daga Allah ne idza kanat al aqdaru min malikil mulki fa fiyani indi ma yasirru wa ma yuki inji abdul abdul abdu ba inji bawan bawa ba bawan manzo Allah din shehu ibrahim yana cewa idza kanat al aqdaru in dai kaddara min malikil mulki daga mamallakin sarakuna ne in dai kaddara daga Allah take fasiya ni in daidai ne a wajena ma ya suru abin da ya sa ni farin ciki wa ma ya ci da abin da ya sa ni kuka ni daidai ne a wajena an yi mutum Allah kai mana labiki dai to ba ku kowa ne kai asa ni da to kaji abdu wannan shine ba alawa da Allah rayo Allah ni dai gaban ni kadai dai aka ayo dai na iyu da kaza kaza to shi sai na Umar yana cewa ni ban damu ba duk in na fito da safe daga gidana kowane doki na taron na hau ko na hau wato jamalan Allah ko na hau jalala Allah ni duk zan hau ko dai na ga lutufi na ga sauki ga koma wuya ce da koma mai to Allah kai mana lutufi wannan manya ne Allah mu ga kanana ne amma bayi ne a karkashin su duka Allah ya sa mu koyi da shi to idza kana talaka daru min malikil mulki fatiyani indi a kuma kawo ta kujera ma yasurru wa ma yiji daidai ne a wajena ma yasurru abin da ya sa kowa ma yiji ko to shi ne wanda ya tsaya shi ne bawan Allah ala kulli halin abu sakona la yunazihu fi shay'in zai jayayya da Allah cikin komai abduhu manzo Allah shine bawan Allah allazi huwa kullu mawjudat wanda shine kai kaɗai gayya shine dukkan halittar ma gaba daya shine duka kawai shi Allah yake kallo tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka jiba nan kafin mutum ya fahimce shi a ce abduhu manzo Allah shine bawan Allah kullu mawjudat wanda shine dukkan halittar ma gaba daya kamar ba kowa ma a halitta a wajen Allah sai shi kawai babu kuma hakan duk gaba gida amma abin mamaki ga turanan suna yin fina-finai suna faɗa abubuwa wanda za a ga sun fahimci wannan za a ga sun fahimci wannan galibin samari ne yaran zamani galibin samari sun ga wani fim na sika galibin samari sun gani to shi za ka ga shi kutubin zamani ne shi ne muradin Allah a irin yaransu mu kuma a irin yaran na wasu ce a ce kutubin zamani shi ne ko annabin zamani ko kutubin zamani za ka shi ake ta karewa duk wa'annan da tsohon zaidin da wane ne da suka shi ake ta karewa akwai wani abu da yake faruwa da yake faruwa ita kuma to kuma masu kare shi za ga kowanne mukami ne da shi kala kala wannan ga iya wannan masani ne kawai a wasu bai da wannan kokarfi ne da shi na bai san koyo ba wannan ko ta kariya to akwai ita menene kara ko eh da take cewa ita fa idan abin da take kare wannan saboda ta san wannan dinnan shi zai tsamo yan adam shi zai kaza sai zai je ta mata kin ga wannan shine duniya abin da yake ci wannan in ba shi duniya fanko ce wannan shine mura shine duniya kawai wannan yiwa mutum da wa inna ibrahim kana ummata wannan shine duniya wannan kawai wannan ba shi shikenan duniya ta zama fanko wannan ilimi ne ba ba na wasa ba akwai inda wata abu ya faru shi dai zai da ita shine gudu binciki yake ta abinda za ku yi mamaki yau akan ƙasa mu Allah yake ji da mu mu ne muradin Allah amma ku jiba ko gida ba mu da shi a daji muke yawo jiba wannan irin karatu to sai ala da gujuman malaman musulunci sun amfani da littattafan turawa masana da komai alhikimatu dalatul mu'min manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hikima abun neman mumini ne aina ma waje da ha a kaza duk inda zan ta rike ta duk inda ka ji hikima ba wauta ba duk inda ka bature ya kawo hikima ya kawo karatun da ya dace da qur'anin ka saboda kai yana bature sai ka ji karba wani jaki a cikin musulmin ko bai cewa shi ma- malamin musulmin ya kawo wauta da ta dace da wautar su kuma shi kenan kawai da yana musu ya karɓi wannan wautar ba haka ba sallallahu alaihi wasallama mazalla alhikimatu dallatul mu'min hikima abin neman mumini ce aina ma wajadaha a kaza ya zuwa haƙƙa biha shi ya fi cancanta da ita to Allah shine dukkan halitta kawai ba wani abu Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da ɗaukaka huwal haqqu shine gaskiya wa ma fi wallahi duk abin da ba Allah ba fa huwa juz'un min Muhammad bangare ne daga Annabi Muhammad dan shi ka ɗaya fito daga hadaran Allah Allah ɗaya ne kwallon kwalla la ilaha illallah ba kowa sai shi ba kaza kaza da ya so a san shi yake yadda ka haske yake kun zama bawa na Muhammad ya- ya ya fitar da hakika Muhammadiya daga ita kuma aka kera komai duk gaba gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi ne illatil kauni dalilin halitta shi kada ne wanda ba shi da dalili ashe dalili kaza shi kuwa dalilinsa mahabba soyayya fa ahabbtu dan soyayya shi Allah ya shi dan haka su baye da yan soyayya su suna ganin sirrin addini soyayya su- soyayya ita ce sirrin addini gaba daya na ga kowa ya iya jahili malami halaka mai kuɗi yaro babba kaza mace namiji aljani mala'ika kaza kaza ai rabbul izzati ma dama ita ce sirrin daga fa ahbab ai sirrin soy- soyayya ne kawai duk gaba ki da sallah da haka kai kokari duk abin da ya danganci annabi Muhammad ka ka shiga da soyayya nan wajen duk abin da ya danganci Allah shiga da soyayya kai soyayya ce kawai to yanzu sai ka amfani duk gaba ki da to sallah to dukkan bangare ne na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa juz'un min Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka sirrin sa yake biyu biyu dai wai shine na biyun daya daga Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka litinin dai hai an haife shi litinin yayi hijira litinin yayi yaki litinin ya sau Qur'ani ya sauka litinin ya shiga Madina litinin yayi kaza litinin ya mutu ma litinin dole ya mutu litinin ma wata rana kake so ya mutu dole ya koma ya koma cikin ajiya ko ran litinin shi kenan yanzu bi ta kare kuma sai daya sai lahadi sai lahadi shi kenan zai daya shi kenan ko ko ko ka tafi a shari'a ma sai juma ita ma juma dai wani magana ne jam'i ne dai shi kenan yanzu an dunkule yau jam'i jam'i da za ka kiyama za ta tashi a cikin ta wai za a tara na farko da na ƙarshe duk a ranar juma'a to ka gane mana kai kuma kai ma ka tara sufofinka da ka ka tara kanka ka tara zuciya ka tara kuma cikin azaran Allah tabaraka wa ta'ala ai jam'i ne kawai na ga za ga yan soyayya yanda suke yin adoran juma'a saboda adan shari'a dallan nan aka halicci Adamu aka yi kaza haka za ga suna adoran litinin kuma dallan nan aka haifi annabi Muhammadu kuma suna tuna wannan sirri to yan soyayya kenan da aka koman sa wato litinin litinin fal mutamayyizu wanda ya bambantu ya ganu alin rububiyyati daga hadaran Allah daga hadaran Allah ya bangaru kuma duka ne da komai amma kuma shi bawa ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ne sirrin da ya bangaru daga hadaran Allah ba kuma juz'i bane ba kuma duka ne can ma duka ne abin ya fi ƙarfin hankali kuma ba dan Allah bane ba Allah bane tabaraka wa ta'ala amma bawan Allah ne wanda girman bautarsa ya fi ƙarfin hankali huwa hadaratu muhammadi shine hadara annabi muhammad sallallahu alaihi idan to ashe yayin nan falaita babu illa rabbu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala wa muhammadin sai bawa kuma muhammad sai kuma dukkan bayi wanda suke eh, bin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ala hadha abu sa haka muhammadu huwa al-abdu hakikatan annabi muhammadu shine bawa hakika wa in kana kullun nas abida ko da dukkan bayi ma bayin Allah ne wal kull wa kullul khalaiqi jahhalika ma abidahu bayin Allah ne ta ba qala iyazu al-qazi iyaz mai ashafayati wa mimma zadani farahan wa tihan wa kittu bi aksumi aqa usrayya دخولي تحت قولك يا عبادي وان سيرك احمد لي نبيا ومما زادني فرحا yana daga abin da yake kara mun farin ciki wasiha ha farin cikin ya zama hauka kuma kan na zama wuce ma ban san abu ya zama tawajibi kenan a ce saboda munna ma ya rikice ma bai san ma me yake yi ba sai yana daga abin da yake sa ni farin ciki har na zama wuce na rikice wajitu na kusa ma bi akmusi da wannan tsakiyar kafatawa wajen da ya dan ɗaga din na maɗamfarin kafata shine aka musu na zama ma da tsakiyar kafan nan tawa a ɗau surayya zan ji duniya ba ta yi kaɗan taka ta ni tauraron surayya nake so in ta koma kawai saboda ni na isa dan me wannan dukuli ta ta kaulika in na gani ma ina cikin faɗin wanda kake cewa ya ibadi ya bayina ni ma ina cikin wannan ai sai yanzu zan taka sama ma ni ba Allah ni ma an na zama bawan Allah to Allah so yake yi bayi su dangana kansu da shi su zama bayin Allah tabaraka wa ta'ala fi ta ma'arifa ma har su zama rabbaniyai walakin kunu rabbaniyuna ku zama arbai rabbani wanda zaka iya cewa ni mutumin kadu kadunawi ne ko kanawi ko barnawi ko makki ko kaza kaza namiji wanda zai ce ni rabbani ne ni daga ina nake inna lillahi ko inna ilaihi daga Allah nake wajen su zan koma yanzu ne na tangarce kunu rabbaniyuna kowane mai fasara zai ce ma'ana ku zama malamai masu tsoron Allah masu aiki da ilimin su waye wannan ba arfi rabbani kenan da ba Allah da bayan zaka kullu rabbaniyuna ka zama na Allah kulluna abiduhu dukkan mu to ta ta kaulika ya ibadi idan na ji ni ma na shiga cikin ya ibadi din nan ai fa sai in ji kuma ina toma ina takama wa an sayyarta Ahmad Ali Nabiya in naji kuma cewa fa annabi Muhammadin nan da dukkan girman sa annabi na ne haka ai kuma sai hauka ya karu sai sai dadi ya karu imana kulluna azidu dukkan mu bayin sa ne walakin sai dai idan nazarna fil haqiqati idan muka duba a haqiqa alimna sai mu san Allah lillahi abdu Allah ba shi da wani bawa illa Muhammadur Rasulullah sallallahu sai mu san mu duk aikin bangaren Muhammadu wa maqamu kuma bauta din nan Abdullahi Abdullahi shine mukamin manzon Allah wannan shine sirrinsa lallai wanda ya tarbiya ya tafi zai san haka shine mukamin kowane annabi so yake shi ma ya san saboda annaba duk sun san wannan duk bayan Allah sun san wannan to kowa ma so yake shi ma ya ji yana da matsayi lalle arifi idan bai sauka ba tukun yana ɗan yanka lokacin da yake maye so yake fita daga ubudiya daga shi abdu ne ya fada rububiya nan yake ganin nan ne ci yawa shi nan yake ganin nan saboda duk abubuwan da ya gani na Allah a jikinsa shi sai ya ga nasa ai nasa ba komai ba ne so yake ya fada hazaran Allah ya dangana kansa da Allah shi arifi abin da yake so kenan shi ku Allah yana nuna masa jiba ni dinnan da kake so ka dawo waje ka dangana kanka da ni ni ma da kai nake dangana kaina shi fa Allah a hadisin kudusi da abubuwa sai ka je yana dangana kansa kamar dan adam hannuna yadullahi magalula hannun Allah ka hada haka sani da hannu haka wannan abu karfi wajen ya nuna ma girman abin da da yama kana da kujera shi ma ya ce yana da kujera me zai yi da ita kamar ka a har kai ne kake da ita shi ma ba zai gaya ma kana da gado shi ma ya ce yana da gado dan ya kwanta uzu billahi na shaqawati amma kai kake da shi kai ma kana da kana da abun hawa shi ma ya ce ma yana da rakumi na ƙasallahi wasu kuyaha yana kana da ɗakin kwana shi ma ce har ɗaki gashi nan muna ta kewayawa ko me sai ga dan adam kana dariya ya zo inna Allah ya faku an auliya ya ta tabbu da wajiza wa Allah yana waliyansa dariya har tura mansa ku bayyana a'udhu billahi wannan mushi ake to muka tabi'atu kana da ido ya ce yana da ido innaka bi ayunina kana idan mu ko me ko me sai ka ga Allah yana subanta a kansa to ashe ta nan za ka san ubudiyya ka zama bawa ko da annabin ne amma bawa ko da arifin ne amma bawa ko da kudubin ne amma bawa idan ne cinyewa in ka san sirri amma kuma wannan wani zaurance ne duk muke faɗa in ka san sirri da haka za ka ga kasaita annabi isa ruhi ne na Allah wa ruhan minhu kalimatuhu ne kun fa ne amma karshen abin da ya gaya bani isa gashi yana magana kan jinjiri qala inni ya abdullahi ni abdullahi amma shi da kansa ya san abdullahi nan muqamin annabi muhammadu ne a shi kuma abdullahi wani sirri ne nan wani karatu ne nan wani course ne ba musulmi muna neman uzuri ba duk dan adam ba ubudiyar mu duk da ba a wani wani karatu ne ana in ya abu isan da ya san shi ruhi ne shi kalma ne shi kaza kaza amma duk ya san abdu din can shi ne babban cinyawa ala in ya abdullahi to kowane annabi za a ga haka yake so to haka dukkan bayan Allah din ma za ka ji kowa dai so yake ce shi abdullahi ne abdullahi ne wani abu ya hada sayyidina Umar da sayyidina Ali karramallahu wajahu sai sayyidina Ali ya ce masa kai ni fa abdullahi ne wa akur rasuli ni bawan Allah ne kuma dan uwan manzo Allah sai ce dan uwan manzo Allah kan na yadda amma Abdullahi kai wannan karatu da ilimi ai dan a zahiri kamar dan wa annabi ai ya fi cinyewa amma abdullahi wannan jagwalgwalo ai kowa ma haka ne kuma sai na ali wannan wani irin alfahari ne in ka ce sai na ali alfahari da shi abdullahi ai kowa ma abdullahi ne hatta kafiri ma yana fa'ari abdullahi ne shi yanzu sai na ali wata magana yake faɗa umar din da ya fahimci ya san me yake umar din da ya san me yake zai ce na yadda kai dan annabi ne amma abdullahi a'a za ka ce ya ce shi ba bawan Allah ba san waye halitta shi ba to daga nan za ka san akwai wani abu lalle dai ban sani ba dai amma lalle akwai in dai gaskiya maganar nan gaskiya ce to akwai wani karatu ke to haka da ga kowa Abdullahi dan haka wannan yake khairul asma'i biyayyan sunaye ma ubida au ummida sunan da aka hada shi da bauta ko aka hada shi da kirari Abdullahi ko Abdul Malik ko Abdulrahman ko Abdulwalele ko kuma Humida ko Ahmadu ko Muhammadu ko Hamidu ko Mahamudu ko abu wanda ya zama kirari kirari to wannan sune biyayyen sunaye to so to ka taho ka taho kowa na wali haka yake so haka taho katimatul muhaqqiqi da Sheikh Ibrahim ala fabarhamu Abdullahi zilhikru la'izum shi ma wannan yaran ne ara annani abdul malik haji ni ne abdul malik din nan na hakika abdul na hakika wani ya sai su mai da Allah ya fahimtar da mu magana ce sosai ne da yawa to Allah shine abdul nan huwa al abdu haqqan alimna annahu laysa la abdu illa muhammadin sallallahu wa huwa muqamu to abdu din nan shine muqamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muqami ne babba alladhi yattajiru shi kansa manzon Allah da shi yake alfahari yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana sayyidu walad adam wala fakar ni ne shugaban ɗan adam ba alfahari ai malamai suka ce la fakar lahu yana nufin ba na alfahari amma da ni ne shugaba amma ba za mu ce ma shugaba ba za mu ce ma ba ba wai yana alfahari da shi shugaba bane bi kaulihi sayyidan da shi shugaba sayyidu walad adam bal bari dai inna ma fakaruhu alfaharin manzon Allah bi ubudiyyati lillahi cewa shi bawan Allah ne wannan ne alfaharinsa tabaraka wa ta'ala li annahu domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yakunu sayyidan ba zai zama shugaba ba illa fi hadarat al-aghyari sai yana hadaran hijabi sai yana halarar wani Allah sai ya zo cikin mu ne sannan shine shugaban mu ko sallallahu alaihi wasallam amma in ya bar mu ba ya fita ya bar kaunun misali ranar Isra'il da ya bar duk abin da ba Allah ba yake fada Allah nan kuma waye shi eh abdu subhanallahi da yana fadar Allah da yana zaune a cikin Madina wani ya fi girma a wajensa yana fadar Allah to amma yana fadar Allah shi abdu ne da kuma la ilaha illallah sayyidu shi ne Allah nan kuma amma kuma in yana fadar bayin Allah wani Allah kamar a nan ko sayyidu ne shi ne fayyan halitta duka da haka shi ya fi so da'ima ya ji shi a gurguje da'ima ya ji shi a fadar Allah shi sallallahu alaihi wasallam da haka yake gudawa kansa siyada da kaza don haribi ya san wannan karatu ko duk ma musulmi ya san wannan karatu sai ga yayi kankan da kai dole dan in ka gan shi yayi girman kai yayi kaza to ya ga halitta Allah kenan yana kallon mutane kenan yana kallon halitta ga wanda nake ko ga wanda kaza ko ina son wannan ko ba wannan amma in ya gan shi a fadar Allah to yanzu rikici ne shi da Allah ne yanzu dole kuma ya kankan da kai duka in ga wafa da yana takama a gari ya shigo gari ne yalla bai nan ne kaza amma ka ganshi a kwance malamala to yana gaban sarki nan ko ba zancen yalla bai duk gaba gida yana gaban sarki to shi manzo Allah sallallahu alaihi ya fi so da'iman ya ganshi gaban Allah to nan bawa ne abdu wannan shine muqamin ubudiyya muqamin ma'arifa aidi da'iman a habaran Allah to sai ya yi kankan da kai amma in ya girma ka to yana cikin fadan mutane kenan لأنه يكون سيدا من ظل هنا زما شغبا إذا إذا إلا لا يكون سيدا بل زما شغبا إلا في حضرة الأخيار سيأتين حلالا ومن الله وأما في حضرة الله أما حضرة الله ما ثم إلا الله فهو في الله وهو سيشيكما تكما يزشيكما باوان وهو عبد نوك باوان في هذا المقام أو أن المقام وهذا المقام وأن المقام هو أعلى مقاماتي صلى الله عليه وسلم شيء ما في جلما مقامانسا إذا كته ما أسماء الحقائق إن ذاك ترد عبد إنن شيني بابا مقام عارف إذا تتقع يا ذا سيد يا ذا صديق أما دي عبودية تزما إيه فرقوا saboda da kaɗai nazar an tanazzulati amadda al-abda bil hamd saboda amadda al-abda bil hamd dole ko abdu ya zama da haka ya zama hadaratu zati ma duka baki da to sai kaga lalle abdu kan ba ba mutami ne ne girma dukkan mu zama bayin Allah masu kankan da kai ga Allah masu miƙawa Allah kai ga baki da to hadha al-muqam wannan muqami shine a alama qamati sallallahu alaihi wasallam fatajidu dan haka za ka samu alkur'ani qur'ani yusamma muhammadan yana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi abdahu da cewa bawan Allah ne bi akbaru mazahiri a mafi girman mabayyanan manzon Allah lokacin da ana jira ya ce ko ubangiji ne ko kaza ne ko mala'ika ne ko kaza saboda mabayyana ta yi girma amma sai ya tsora ma abdu a nan wajen saboda malaman zahiri suke cewa abin da ya sa saboda ka abauta masa dan abin ya yi girma a ce dan adam ya bar sama ya tafi da jikinsa da komai ya wuce ziratul muntaha ya je qaba qausai na aw adna kai dan ya fi karfin dan adam eh wannan sai Allah ya Allah ya ce abdu bawa dan kan mahalaka wannan shine wajen malaman zafi wajen malaman haƙi akwai eh haka ne da kuka faɗa din nan amma wata shi ne muƙamin nasan haka yake a nan wajen kamar yadda aka faɗa din nan to abdi sai ga a mafi girman matsayin manzo Allah sai Allah ya ce masa abdu akbar mazahir muhammadin mafi girman mabayyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato maqamu nuzulul wahyi mafi girman matsayin manzo Allah Allah ya da matsayi masu yawa amma mafi girman matsayin sa guda uku ne wayannan matsayi sai Allah ya ambace shi bawa duk a ciki mazahirin sa uku ne ka gani ko maqamu nuzulul wahyi matsayin sa na shine wanda aka saukarwa da wahayi ko lokacin da wahayi yake sauka a ce shi ya samu qur'anin nan ai wannan abu ne mai girma nuzulul wahayi to wa maqamu da'awati ila Allah da matsayinsa na tashin sa yana kira zuwa ga Allah yana annabi sallallahu alaihi wa sallam wa maqamul isra'i da matsayinsa na ya fita daga kaunu duka zuwa mukawwinu ya fita daga dukkan halitta zuwa mahalicci ai wannan mukami ne babba nan ma sai aka ce masa abu in wajen isra'i kaga sai Allah yake subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ta wata ga wanda ya tafi da daga bawansa ma qala bi nabihi bai ce da annabinsa ba inna ma qala bi abdihi sai Allah yake da bawansa wa maqamun nuzuli wajen saukar wahayi kuma sai Allah yake alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba godar ta mata ga Allah da ya sauko da bawansa littafi maka da ce da annabinsa ba wa maqamud da'awati wajen kiran manzon Allah ila Allah zuwa ga Allah sai Allah ya ce wa innahu lamma qama abdullah yad'uhu yayin da abdullahi ya tashi yana kiran Allah tabaraka wa ta'ala Allahu mustahiqul lil hamd Allah shi ya cancanta da kirari ala kulli halin abu ta kowane hali hatta qala rasul sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah ala kulli halin godiya tabbata ga Allah kirari ya tabbata ga Allah abu ta kowane hali wannan hakim ya rawaito shi sai da Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan lamarin da ya sa shi farin ciki ya zo masa wani labari da ya sa shi farin ciki ya zo masa sai ce alhamdulillahi allazi bi ni'mati da tummu salihat godiya tabbata da al ga Allah wanda da ni'imar sa ce dada da take cika duk wani dadi da ya zo ni'imar Allah ce idan kuma wani lamari ya zo da ya sa shi bakin ciki mai wuya sai manzo Allah ya ce alhamdulillah ala kulli halin yau ji alhamdulillah ga Allah ba shi arifi ne cikin komai don haka al'ummar su hammaduna su suna godiya shi wani yana godiya ne sai ya samu abu shi ko wani yana godiya ne cikin komai duk gaba gida wai waliyin balka ya haɗu da waliyin bukara daga to salamu alaikum to manya daga ina yake daga balka muke to ku kuma ba ake daga bukara sai waliyin bukari yake to ya wani ta take a balka ne ya wani ta ita yi to mu dai a balka idan mun samu mu gode bukara kai shi na balka ne tambaye na bukara to ya walita take a bukara ita to mu dai a bukara idan mun samu mu gode Allah in mun rasa kuma mu hakuri sai ce a hawa kuke yace ce a shekar nukan garin mu ne ku wannan ai mukamin kare ne a garin mu ce to ku ya garin ku yake ita ai mu garin mu in mun rasa mu gode in mun samu mu bayar mu kaji walita mu ka ji wani tagarin mu mun rasa mu gode in mun samu ko mu bayar a raba wai mun samu mu gode in mun rasa mu hakuri wannan karnukan garin mu kenan wannan babban aikin kare kenan in ya samu ya gode in bai samu ma ya hakuri in mai gidansa ma ya bashi da ya gode in ma bai bashi ba dai yana nan mai gidansa ne dai zai hakuri ya zama tare da shi to har ake so ka zama wa Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa al-mustahiq shine mai cancanta alhamdu ga godiya li annahu domin Allah huwa allazi anzala hadha al-kitaba shi ya saukar da wannan littafi ala hadha al-abd amsa wannan bawa mai girma an'ama alaina Allah ya mana ni'ima bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da samar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa an'ama alaina Allah ya mana ni'ima dai bil Qur'ani da samar da Qur'ani قيما walam yaj'al lahu wajan Allah bai sanya karkata ai Allah bai sanya fihi a cikin Qur'anin nan wajen karkata ba laysa fil Qur'ani ikhtilafu ma'ana karkata sabani ba sabani a cikin Qur'ani ba rikici a cikin Qur'ani wata naqudun ba warware magana a cikin Qur'ani duk wanda kaji a karatun sa ya faɗi abin da ya zama warware magana ne ba daga Qur'ani bane daga ra'ayin sa ne kawai ba warware magana a cikin Qur'ani bal huwa kitabu shi dai Qur'ani littafi ne mustaqimun miƙaƙƙe madaidaici miƙaƙe tamamin ce ba karkata ba wajen a ciki balaga min al-fasahati ya kai mutuka a cikin bayani a cikin fusaha a ƙasa darajatul fasahati ƙarshen fusaha wa min al-balagati ya kai mutuka a cikin ƙarshen fusaha kuma shine ake cewa balaga kazalika kazalika wa husnul nazmi da kyakkyawan tsari wal ikibari da ba da labari ne ma maza da abin da ya shige wa masa ya ci da abin da zai zo Qur'ani ya sauwa da abu aka gaba haka bane wal hukumi da hukunci kuma bainana da abin da yake tsakanin mu wa balaga Qur'ani ya kai mutuka bi haza a cikin wannan mutawan matsayin da ma balaga hu ake kitabin ba wani littafi ma na annaba da ya kai haka bare kuma wani shashashan littafi na daban kuma min al kutubul ilahiyyah daga littafan Allah ba ake nufi al munazzalatu wacce aka saukar fadlan to balle kuma a ce an siya hawan da wani wani farfesa ko wani dokta ko wani waye zai je ya kago littattafan Allah ma ba su kai Qur'ani ba a cikin wanda Allah ya saukar daga Allah suka zo kuma amma dai ba bai kai wannan irin Qur'ani ba to bare kuma dan shauran littafin sai kaji Allah na ce musu suhufu takaddu ko kalimatu ko kaza amma Qur'ani ya kai Allah ya ce ma kitabu dunkulallen littafi kuma littafin ma ba ordinary littafin muhaiminan da ya haɗiye duk da tafai ita ce da dukkan littafin da sai wannan Qur'ani to shi Qur'ani din nan ka kaji mustaqiman madaidaici ne ba ba wajen ba karkace a cikin sa qayyiman mustaqiman madaidaici ai wato miƙaƙƙe ma laisa fil qur'ani babu iwaju babu karkata a cikin qur'ani shine warware juna wato da kuma wato magana da ba haka take ba duk babu wannan a cikin qur'ani wa akadahu Allah ya daɗa tabbatar da shi da cewa qayyima ai lan yaji Allahu iwajan ai an san qayyiman kenan amma Allah ya daɗa tabbatar da shi dan a san dai haka abin yake cewa qayyiman madaidaici ne kuma mustaqima wato miƙaƙƙe ne laysa bil qur'ani iwajin wa akadahu bi qawli qayyima hatta ta'lama hatta san anna al qur'ana cewa qur'ani kullahu dukkan sa laysa fi iwajin ba karkata a ciki dukkan qur'ani ba bata a ciki la fi kullihi ba wai a cikin duk qur'anin dunkulan sa sittin ba wala fi ba'di ko dan wani bangare ka ebo ko aya ka dauko ba karkata a cikin ta wala fi juz'in min ajza'i ko wani bangare daga bangaren sa bal huwa mustaqimun madaidaici ne miƙaƙƙe ne kullan dukkan sa min awwalihi daga farkon sa ila akhirihi zuwa karshen sa قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا wannan hadis sani ne Allah da ya ya tsayar da Qur'anin nan ya miƙar da shi ya yi kaza dan me liyun zira domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawufa ya tsoratar bil kitabu da wannan alqur'anin alkafiri na kafirai ban tsoro da shi su ji ilimi da hujjoji da komai ya mutu yanzu ba su da wata hujja sai gun annabi kawai in ba haka ba kuma ya tsoratar da su da wuta anzal alqur'an Allah ya saukar da qur'ani ya liyu kawufa alkafirin dan manzo Allah ya tsoratar da kafirai ba a san ya tsoratar da su azaba azaban azaba shadidan mai tsanani lilladunmu daga wajen Allah min kibalillahi daga Allah ko dan adam ne ya shirya wata bugunta sai ka san wannan bala'i ne yanzu dai Allah ya kiyaye mutum ya je inda CID suke bincikan mutum suke abubuwa ya ga bala'i iri iri Allah ya kiyaye muka Allah ya nuna mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to bare a ce kuma azaban billadunhu daga Allah bare a ce azabar Allah ne ya shirya ta wanda shi ya halitta mugunta kala kala ya halicci bala'an kala-kala Allah ya kiyaye mu albarka Allah ya nuna mana wuta albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matar Fir'auna Afiyatu Fir'auna ya azabtar da ita ya yi komai ƙarshe kashe kan da ya yi a fata aka yi na bakin ƙarfe sai da aka kora shi akan wuta aka zuga sai da ya jajir ita kuma aka aure ta aka buɗe aka sa ta a ciki aka rufe to da irin waɗannan azaba duk gaba daya to da ta tashi addu'a sai ta ce rabbi bin li indaka baitan fil janna Allah ka gina min daki a wajenka a aljanna arifa ta ita rabbi bin li indaka a wajenka baitan hadisi ya zo sai mala'iku suka ce oh wannan baiwa Allah Allah yana ta fada girmanta Allah ya ta faɗa amma ga irin wannan shahada da ta yi irin wannan matsayi na amma ta rasa abin da ta roƙa sai aiki ɗaya tas yanzu bi ne ligin da bai san sai Allah yake ku yi hasara dai ku ji abin da ta ce ko sai eh ka ce a gina mata baitan a wajenka to ko raina ɗaki a wajena ɗaki ɗaya a wajena ya kai duk duniya ta kai shi da abin da yake wanda ba a wajena ba ai ta wata magana ta faɗa to kowace irin azaba ta duniya Allah ya kiyaye mu azaba ce amma a ce Allah ne shirya ta shadidan azaba mai tsanin ladun ku daga Allah Allah ya kiyaye mu to ma'ana min qibalillahi daga Allah illan yuminu bi hadha alkitabi mudan ba su imani da wannan littafi ba sayatihim ba asul azaba zai zo musu min indillahi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala shadidun mai tsanani wa hadha alba'su wannan azaba din zai zo musu ne cikin duniya a nan duniya wala kiratu da lahira wai bashirul mu'minina shi qur'ani dama haka yake tsoratarwa da da amintawa yanda kuma yawa kafiran can ban tsoro da azaba to kuma yawa mu'minai bishara yawa mu'minai bishara su waye mu'minan nan allazina ya'maluna salihati masu aiki mai kyau anna lahum ajran hasana ya gaya musu suna da lada mai kyau inzarun lil kufari shi qur'ani ban tsoro ne ga kafirai awa ne ga kafirai wa tafsirin shi qur'ani bishara ne ga mu'mine masu yin aiki mai kyau duk mai aiki mai kyau kai ma bishara yana da lada wajen Allah dan ya ci gaba da aiki amma duk da ka samu aiki mai kyau Allah ya yarda da shi qur'ani ya yarda da kai kokolon kai jaki ne ba ta so shi ke nan ka ce ba lada ba za a samu lada ba saboda ba ai hadisin ba bid'a suka waye da ma wannan karatu ina san dai ko ko kafiri ba zai faɗi wannan karatu ba mutane suna ta ibada suna ta zikiri sai ka ce a sani da bid'a ne ba lada kwata kwata to sai a tambaye ka yanzu idan suka yi suka shiga wani aiki suna ta ashab da alhaki ko ba alhaki dole ka ce da alhaki yanzu da suka zo nan suka yi zikiri kuma ba lada ka gani wannan bayan Allah tabaraka yana ta gaya mana ku aikata alheri wa fa'alul khaira ku yi alheri la'allakum wanne wanne dukkan alheri dukkan abu duk abin da ka iya in wajibi ne shari'a ce farilla ce a'a sai yanda annabin nan ya zo da shiga har shi ba nasa bane Allah ne ya gaya masa sai yanda ya gaya wannan farilla wajibi kenan amma na fulawa ya san adadin ya san adadin alheri manzo Allah ya ce ku iba da kanku yanda kuka iya amma bari mu muku shawara ku ibi yanda za ku iya ku ibi yanda za ku iya ku ba ku rika daga lamurmura yadda za ku iya inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah ba zai gaji ba har sai ku gaji kuma kowa ma zai iya shafar kafa wani abu na alheri kuma in mutane suka ga alheri ne su koyi da shi ba wai ladan sa ba ma ya samu ladan wanda suka koyi da shi man sanna sunnatan hasanatan wannan kowa ya kuma tashin kiyama ba wai annabi ba kowa ne ne man sanna sunnatan hasanata falahu ajru wa ajru man amila haka man sanna sunnatan sayyi'atan ko ma zai iya kago dama daga sharri sai alkhairi ba wani ko dai kai alkhairi ko dai kai sharri ko dai kai alkhairi ko dai kai alkhairi ko ba kai abin da ba su wa'annan ba to shi ma sai a jefa cikin alheri kai ka kwanta kai bacci bacci hutawa ne amma har kaga dai ba za a ce kai wata nafila ba ba za a ce kuma kai sharri ba ai bacci ka kwanta kana yi amma sunansa alheri ai ya fi je ka zagi wani ko ya fi je ka tafo kayan wani kwanta kai ta bacci ya fi ka je ka haɗa rigima ko ka je ka gulma ashe yanzu bacci ma ya zama alheri shi ma an haɗa cikin kayan alheri duk ga baki ya ko to qur'ani ya zo ne dan ya mana bishara duk wanda ya aikin alheri zai samu lada a wajen Allah in nafila ce ya kwashi abin da ya iya iya karfinsa in kwafarin lafiya dama an karta ta tana nan sai yanda aka karta ta dinnan to duk wanda ya zakka yanzu waye sai ya zakka shi kadai da kwakwalwarsa amma sadaka fa sai ka jira an ce ga abin da annabi ya ce ka bayar ka za ka za ka za nan ka iya iya ikonka iya ikonka Allah dai ya baka shawara kulil afu iya dan abin da ka cika rage ka iya bayarwa to in kana da karfi ma kai isa sai na baka ka kwaso kudin da baki daya kaga yanzu ka fi karfin shari'a kaza kaza kuma yanzu zancen imani ne da kaza kaza ko to qur'ani ya zo dan ya mana bishara cewa duk wanda ya aikin alheri zai samu lada din nan awatarwa ne ga kafirai kuma wato wato bishara ne ga muminai maki sina fihi abada kuma wanda suka yi alheri din nan za su zauna cikin wannan ajaru cikin ladan nan har abada maki sina fihi za su zauna cikin ladan nan fi hazal ajr cikin wannan lada abadan har abada huwa jannatu shine aljanna ashe duk wanda ya alheri zai samu aljanna kuma ya shiga aljanna nan zai zauna har abada wa yunzira allazina qalu takaza Allahu walada kuma qur'ani ya zo ne dan ya tsoratar da wayansu nau'i na kafirai su kuma ba ce suka yi Allah shi bi bane a su kuma wani nau'i ne su ko ce suka yi Allah yana da da wato su ne nasara wayin zura ya zo ne kuma dan ya tsoratar yukawufa ya tsoratar da wa'anda suka ce wato Allah tabaraka wa ta'ala yana da da shi su kuma to abin da yazo yanzu rai kawai fallazi na qalu takaza Allah waladan suka ce Allah ya rikida wa yanzura aidan qur'ani ya zo ne dan ya tsoratar komowa da nau'an wa'ansu nau'i kuma min al-kufar da kafirai idda awul walada sun yi da awata lillahi tabaraka wa ta'ala malahum bihi bizalika malahum bihi ba su bihi bi hadal qawli wannan bihi din na fasara uku ce a wajen malahum bihi ba su da akan wannan magana da suka suka ce Allah ya rike dadin min ilimin ba su da ilimin haka su kansu ba wanda ya taba cewa karantowa ya Allah ya cina ta ba su da wani karatu da Allah ya nuna yana da ta malahum bihi min ilimin ba su da wani karatu da ya nuna Allah yana da ta au malahum bihi ko ba su da wata hujja ta cewa Allah ya rikida bihi nan bihi da rikon min ilimin au malahum bihi ko ba su bi hazal walad min ilmin duk da fasara uku wala li aba'ihim iyayen su ma ba su da wannan ilimi wala man qablahu wanda yazo bayan su ma ba shi da ilimin cewa Allah ya rikida idda aulillahi walada sun yi Allah da awa cewa yana da da wa hadhihi da'awa wannan kira da suke wa Allah suka ce yana da da lam yasdur an ilmin ba ilimi ne ya kawo shi ba jahilci ne bal inna ma sadarat an jahalatin ta jahilci yazo لو علموا شيئا دا سن سان wani abu la alimu anna Allah yastahilu fi haqqihi alwalad da sun san Allah ta ya kora a wajen Allah walakin littusabihim bil jahalat saboda sun sufanta da jahilci wasafu Allah bima la yaliqu bi jalali sai suka sufanta Allah da abin da bai dace da wato girman sa ba wa wal walad shine da ma arafu hadha alwalada to wannan kenan ma'ana ba su da karatu yanzu dai jahilci ne fa suka kafa wannan sannan ma arafu hadha alwalada ba su ga wannan dan practical ba ka san akwai abin da ko baka san shi a karatu ba amma yanzu ka gan shi da ido shi ko nan ba zancen karatu ba ne shi ko nan ba zancen karatu ba ne wato wani ya nemi aure a wani waje sai wani ya zo ya bakin ciki sai yake cewa ba namiji ba ne mutumin da ba namiji ba zai iya saduwa da mace sai wata mata aure tana zaune sai ta ce ne ni da na gajin yana yana a yi aka ce ma'ana kika su ce a'a an na gani na cikinsa ta an mata mummunan da su ce a'a an na gani ka ga yanzu ita ina ta son ko abin sai yana tashi ko bai tashi kaza kaza wannan ba su da wannan ilimin wannan karatu babu kwata kwata an kuma ta ga din ma'ana ta ga ɗansa yanzu ko baka san ilimi cewa Allah ba shi da ɗa kaza kaza kaza ba to ai ba wanda ya taɓa cewa ya ga wani dai wanda shine dan Allah ai ba su ga dan ba ko ba su ga dan Allah ba tabaraka wa ta'ala ba su da ilimi ba su da ilimi sannan ko ba su ga abin gani na kuru-kuru ba na arafu hazal wala da san wannan ɗa ba na biyu kenan kuma ma arafu hazal ittikat ba san wannan roƙon ba wa ma arafu ma bi hazal qawli ba su san abin da yake cikin wannan magana ba minal kufr na da kafirci wa ma la yurdillah tabaraka wa ta'ala abin da Allah bai yarda da shi ba yawa mutum zai ga wa mutum wata magana shi a zuciya wannan magana mutumin ya ji zafin wannan magana amma kuma kai baka sani ba da ni kace ma an gama dariya an gama amma shi kuma to ba san irin mugancin wannan magana da suka gaya wa Allah ba san abin da aka sanar da musu ba yanzu al'arshi da kanta da ta da sararawa dan kan laifin ya shafe ta ba san wannan muguwar magana da suka faɗa ba to wannan shine qur'ani kowace magana mutum ya faɗa sai an bi ta hanyoyin nan uku sai an bi ta hanyoyi sai an bi ta karatu shin akwai wannan magana a karatu idan aka rasa ta karatu ma'ana faɗin manzon Allah ko faɗin Allah ko kaza to akwai wannan magana a aikace annabi ya aikata ta ko an aikata an gani ya bai yi magana ba akwai irin wannan magana ko haka sunnar halitta ta taso bayan da za a aikatantu shari'a ba ta shiga irin wannan akwai irin wannan abu a aikace hmm? akwai irin wannan abu a aikace yanzu akwai shari'a da za ta zo shiga kai bacci wannan sunnar kauli sai da ba wani abu da ya isa ya canja ka duka ga baki ɗaya ko ko ba a rawaito ma an ce ka yi ba ai dai sunnar kauli ce ma'ana ana yi da kaza kaza to wan- wannan kenan ko ka gani da ido duk da baki da ko kuwa a'a to yanzu kuma jahilci ne baka san abun bane kawai yanzu kuma to addini duk ba a shigar mata haka mugun magana irin wannan amma sai da Allah ya kawo dalilai shi addinin mu dalili yake kawo abin da ya ba abu mai mugu irin ka tara Allah da wani amma ne Allah yake wa man yad'u ma Allah ilaha nakara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda duk wanda ya kira wani tare da Allah ba shi da dalili wa yake da wani dalili da zai kira wani tare da Allah amma da dalili amma dai Allah dai ba haka ga daga kawai ka zo ka samu mutane akan karatu mai sun fi ka hujjar karatu sun fi ka hujjar aikatawa sun fi ka hujjar kwakwalwa da ilimi daga kawai ka ce duk kwandam sai haukan ka kai an ce ka kawo kwandam in baka da abu to wai zai bi wannan Ai, ko ilimin zahiri bai ko siyasa ba shaida da wannan ba bare addini duk gaba gida zo kawo jahilci kai ka kafa abu akan tafinanci ko ka abu ka kawai ka ce ba haka ne addini ba addini ba haka yake ba sai an bi karatu shi ma karatun mantiki ya yadda da hankali ya yadda da haka ya yadda kaza kaza ko addini ya yadda kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai an bi karatu ko fa a ga abin gashi a aikace wannan sunnar Allah ce kaza kaza kaza to sai a to shi amma in ba a gani ba to kuma in shari'a in ba a ga in ba a ga abin a karatu ba ga kuma wani in ba a ga abin a karatu ba ba a gan shi a aikata ba ba a gan amma kuma gashi an gani to kuma yanzu sai a duba ma'ana ba shi da hukunci kenan ko to sai a duba an hana shi manzo Allah ya ce an hana idan bai hana ba sai a ce to afuwa Allah ne wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama ba kai yayi har shi ba za a hana ba وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان الله يا شرو يا قال ما كان وانس ابوبا حتى النبي ما يشرو يا قال ما كان وانس ابوبا من غير نسيان با الله من تاوي با ba abin da ya bakar azalan wa abadan Allah ya sani ana taba su anha ko ku dinga binciken ma ne hukunci ta kafu innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu ma umurun mutayya kawai afwa ce ta ga Allah fala taba su anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana daga wanda yafi kowa azaba abinda Allah bai haranta mutum ya ta kakulo shi har sai a haranta to wannan zamanin annabta kenan to bare yanzu manzo Allah ya riga ya faɗi komai Allah ya riga ya faɗi komai sahabbai sun riga sun jittin baɗin komai malamai sun riga sun faɗi komai shau Muhammad Bello dan shau Usman dan Godiyo a zatin zamanin sa yau dan shekara 200 yake cewa fa kowa ya sani an riga an gama duk wani karatu malamai sun gama ba da amsa duk wata amsa kaza kaza yau duk wani yin talihi ko duk wani karatu sai dai ka tsara warwarewa mutane wata matsala da ba sani ba amma ba wai ka zo da sabo ba in shekancin zaka faɗa abin da aka faɗa kafin kai zaka maimaita in alherin ma zaka faɗa abin da zaka aka aikata ka yau ba wani abu da wani zai sai akwai wa'anda suka yi irinsa an san hukuncin su da kaza kaza kaza to sai an san hukuncin su to shi kenan ka zo kai dukkan shi za ka yi kwantantin abubuwa wa'inda wanda za ka yi kwantantin su suka fi ka hujja daga Allah daga manzon Allah karatu daga aikatawa wai zai daga wannan hauka sai kenan kai daga daga ta tasa ba kai ne mutum ya zo ya ce kai fa ba kai ba ne in ko kana so ka fannan min da kai kai ne sai ka kawo hujja kallon sama za ka yi ce oh ka bari ko to bari za ka wata rana ka sanni ne to to dan ya gaya mana cewa wato wanda suka yi aiki za su dawoma kuma cikin wato aljanna kuma har abada za su dawoma ko to ga wayannan mutane da suka ce wato Allah yana da dadin nan ba su da ilimi a kansa iyayensu ma ba su da wannan ilimi sun riga ne dai kawai dan jahilci كبرت كلمة تخرج من أفواههم azumat kaburatan wato kalma ta yi girma abin ya girma ma kalimatan wannan abu da suka yi fulici da shi ai girma takaruzu min afwahin wannan kalma cewa Allah yana da ta yi girma da ta fita daga bakin su iya hazihil kalimatu ita ce wannan kalma hazihil kalimatu wannan kalma kabura ta yi girma an takaruzu min fami ahadin ta fita daga bakin wani mutum ya'ani wa karatun yana nufi ma a shadda jara'a fihi mamakin tsananin wato rashin kunyarsu ga Allah alallahi ga Allah sai kashewar zuciyarsu har da rashin kunyarsu ga Allah haisu yidiku na ta yadda suka iya an ya tafawwahu bi hadhihi kalmata su faɗi irin wannan kalma ma abin ya yi girma za ka ga wani zai iya faɗa kowace irin rashin kunya shi zai jin nauyin sa ba wani ko ko ka hada shi da kuɗi ba zai iya faɗa ba to akwai imani to akwai imani to wai a ga mamakin rashin kunyarsu da rashin imani da har suka iya faɗa wannan kalma ai wannan kalma mutum ya iya faɗa ta ma ai ta yi girma hmm.
in yaquluna illa kaziba ma yaquluna illa ba ba komai mun yake suke takawulin sa ba suke kago shi dinnan illa kaziban sai ƙarya fala annaka baqi'un nafsaka ala asirihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa hal allaka ko cewa kai muhammadu baki unna saka muhlikun zaka halaka wai ko zaka halaka kanka ne ya muhammadu zaka halaka kanka ne ya muhammadu ala asirin abu sagurabun waɗannan mutane ai ba da tawajjuhin bayan sun juya baya sun yi imani da kai wai dan kafiran maka sun yi imani da kai zaka halaka kanka ne illan yuminu bi hadha alhadisi dan ba su yi imani da wannan qur'anin ba sun ce ba su da shi ba asafan dan bakin ciki dai zan dan fushi wal gudun da bakin ciki dai minka daga wajen kalihin cika saboda kwaɗayinka ala imanihim abu sa imanin su inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi kana huwa atqa ibadillah shine mafi tsoron bayin Allah tabaraka wataala fa ma amarahu Allah ta'ala bi shay'in Allah bai hori annabi muhammad da wani abba illa balaga kai ya kai mutuka fi imtisali cikin bin wannan abu hatta zajarawa sai Allah ya matsawa shi shi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda ya dau Allah ko me Allah ya hore shi da shi to ya rike abin nan ga dangadan kenan ba hutu sai Allah ya ce a ba haka nake nufi ba a huta a huta amara hudil infaki Allah ya ce ka dinga kyauta ka dinga ciyarwa ka dinga taimako ai fa shi kenan komai ya bayar sallallahu alaihi wasallam fa amfaka sai ya ciyar da jami'a ma inda hutu abin da yake wajensa hatta libasu hatta rigarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya an taɓa aiko masa wani yaro ya taɓa zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce baba ta ta ce ka ba ta kaza ka ba ta kaza Allah ya ce wallahi ba komai sai ta ce to ta ce ma ka ba ta rigar jikinka shi ke nan manzo Allah ya tuɓe riga ya bayar daga shi sai zani an yi kiran sallah an yi abu ba da an fitowa masallaci babu abun fitowa masallaci babu kwaskwata ba dan wani tsumma ma bare ya yasa Allah ya ce ah yau haka na ce ma sallallahu alaihi wasallama shi kenan hatta libati har kayan jikinsa wa baki ya jidan ya zauna a cikin gida uriyanan tsirara sallallahu alaihi wa sallam da shi dan zani sana Allah Allah ya sha wallahi ba haka nake nufi ba ya rasulullah wala taj'al yadaka mazalulata ila ni dai na ce kakka daure hannunka a wuyanka saboda ruwa ba zai iya sakowa ba bare ya wajen aljihu ko ko ya ka a kakkai kakka na makukuni wala taj'al yadaka mazalulatan ila an daure ta a wuya ba ta iya ɗan kowa ta shiga aljihu ko na kirji ko na a aka kai haka ko ta shiga jaka ko hannun ya shiga bankaɗe haka wannan hannun gaban miciji yana yawo kenan ko don an ɗaure shi a wuyan fat ba haka na ce ma ba kai kar ka ɗaure shi a wuyanka wala ta su tsakula ba kuma kai ta bayarwa har rigar jikinsa ma to yanzu ga ta bayar da shi da za a fita sallah ba to ya kenan akwai mutumin da kamannin sau zai iya fita da wannan riga ba to yanzu kuma in ya bayar da rigunan kuma ya ga zan fita ba za ka yi ba da kuma ayyuka kuma ga alherin da zaka wa musulmi kuma kaza kaza wala tafsila tullan bas kaka sake ta dukkan sarki shin fada ta ko fata ko da haka zauna maluman wato abin zargi ma hasuran abin daga ta har gashi ya zauna a cikin gida ba da ma fita masallaci sallallahu alaihi wa sallama jibubunsa da magana Allah cikin bayarwa har ya bayar da komai ma sallallahu alaihi wa sallam har ya bayar da komai ma saboda kyautar manzo Allah sai da ya kyauta da kansa ma yace ya ba mutanen Madina ba so kowa ya tafi da tumaki da awaki da kuka ku tafi da Muhammadu a cikin kayan ku ni kyau ni ne na ku kyautar ku kenan manzala sai da ya ba mutanen Madina kansa sallallahu alaihi wasallam kuma ya zauna wajen ku zan rayu wajen ku zan rasu sallallahu alaihi wasallam to haka kuma wa amarahu bis salati Allah ya hori manzon Allah da sallah ba fa shi kenan ba sai aka kama sallah kuma ba ji ba gani na bula dai na bula dai hatta wari matkadama hatta da kawabar su ta kumbura sallah alaihi shekara goma yana tsaye ba kwanciya ba kaza har da ƙafafuwa suka kumbura har da Allah ya sauka aha ma an zanna alaikal qur'ana tashi ban ce ai wannan wahala ba kafafawa kanka sai da Allah ya kafa masa tebul ma sai da aka yi masa tebul na daren gaba ka ga kai umul laila illa qalila ka dinga tsayawa daren amma ban yadda daren gaba ɗaya ba ba kuma an hana wannan in an- ko kai in ka ga mutum ya yawaita wani abu dole ka dan saukar da shi ka ce ka ji ba to ina wani za su yi za su yi ta sallah za su yi ta sallah ta a'a wannan manzo Allah ne ya iba abin da yawa shi ake kafawa sanje qumul laila illa qalila tsaya wa dare sai dan kadan ina so in ga ka kwanta a daren ma to kuma yanzu da Allah ta ce kwanta dole zai kwanta sallallahu alaihi wasallam nisfahu ga inda zaka raba daren in ka ga dama nisfa rabin dare yanzu dai a rabin dare nake so kai aiki nisfahu awan usminhu qalila yanzu ka raba dare biyu in ka ga dama kai ta sallah da farkon dare har zuwa rabi kai bacci har zuwa rabi har zuwa kuma lokacin sallah ko kuwa kai ta bacci tun daga isha kai ta bacci har zuwa rabin daren to kuma in rabi ya ka tashi kai ta ibada ya rasulullahi sai haka na rawa awan usminhu qalila in ka ga dama a na baccin nan ka dan rage kaɗan ka ƙara wa na ibadan nan in ka ga dama ka ɗan rage kaɗan a na ibadar can ka ƙara wa na baccin nan a wazit alaihi in ka ga dama ka ƙara wa na bacci kaɗan in ka ga dama ka ƙara na ibada kaɗan wa rattilil qur'ana tarka karanta qur'ani karanta wa sallah zai da aka samu can tebur in ba haka ba ba ba sallallahu alaihi wasallam wa hatta wani maka min shiddati kauti saboda tsananin tsoron sa min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah la yamuruhu Allah bi shay'in Allah bai horonsa da wani abu illan ta sala sai ya bi a shaddal intisal mafi tsananin bi hatta yazrahu Allah sai Allah ya tawatar da ya ci a gayan da za a yi wannan ma amarahu to yanzu da Allah ya hore shi bit tabligi da isar da aike ya isar da annabta dan kowa ya shiru ishtadda sai ya tsananta abu ishtadda tabligu tsan isar wata sai tsanani hatta sara alhaq har sai da Allah ya zama to gashi ka dibu bi haza ya neman magana dana kala Allah ka baki to ko sai da kai kashe kanka ne dan ba su imani ba na gaya ma dole ne sai sun imani kai da na kai je kai kai kuma yanzu imani ba laifin ka shi ne Allah in ya gama su imani ba sai da wai ko shine da kware ba wajen aikin ko bayanin da ya na da ba a gane ba ne sai ya zo ya kara ya kara ko ko can suna cikin wani sai ya bi su har gida yanzu can Allah ya saka mata alkhairi to yadda Allah ya hakurkutar da shi da aka fala Allah ka baki unnan saka ko kana so ka halaka kanka ne ala asari abu sa gurbin su da halikuna suka ka halaka kanka hirsan dan kwaɗayinka ala imani wannan ya kone ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hirsan dan kwaɗayin sa ala imani in abu sa imani su bi hadal qur'an da wannan imani qur'ani a kafan dan bakin ciki ai gaizan dan wato bakin ciki da huzunan da bacin rai fa inna ibadallahi salihin zaka ga bayin Allah yulazimuhumul huzn wato bacin rai yana tare da su da'ima saboda ganin abu da yake faruwa a halitta kuma ba ba za su yi magana ba saboda sun san hikimar Allah hikimar Allah ce in dai mutum yanzu zai dinga jin labarai in dai yana da ɗan ƙaramin imani ma ai kullum ran saba sai an kashe wani kaza an kashe mutum kaza an kashe kaza ba ka taɓa ji an raya kaza ba har an daina faɗa kamar ma an daina faɗa haihuwa yanzu faɗan mutuwa yanzu faɗa haihuwa an kashe kaza an jefa kaza an jefa kaza to in dai mutum yana da imani kullum a ɓacin rai yake kullum a ɓacin da haka manzo Allah ya ce karshen zamani zuciyar mubili sai ta fi gishiri narkewa yanda a zuba gishiri a ruwa yanda zai narke din nan zuciyar mubili sai ta fi narkewa haka saboda kowace a cikin bakin ciki yake to zaka za ga wato bayan Allah galibi za ga a cikin damuwa suke lazunan huzuna suna lazuntar wato damuwa da'ima saboda da kuma tunanin yadda za su tsayar da halitta tsayar da yan adam da kaza sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake dan tunani ne ai dole ka gani yanzu ka jiba irin ko turawan ko ma mutanen namun a ce mutum farfesa ne saboda tsabar tashin hankalin binciken nan na ga gashin kansa soyan kakowa ne ne wannan farfesa mu ne sai ga gashin kan yayi fari diya da ka ganshi da kaga tashin hankali a yi wai malami ne nan karan shi bature inda an ce mutum farfesa ne ya yadda malam ne wannan shi malam ne a wajen to saboda tsabar abu sai ga mutum firgitacce gashi nan saboda kullum a cikin tunani ake bin wancan littafi bin wancan littafi za ka ga mutum ya tsogo imam shafi'a sai in yana nazari sai ya dandande wa yan littafan ya rubuce wani abu dan ya iya gano wani abu in ba haka ba idan zai kuma hango wanta sai a kuma yin can abubuwa ne haka to za a gani a yi kokari yan wa ku ta kokari to saboda bayin cikin kana mutawasil al ahzani wa kullu salihin haka duk salihan suke amma ahlul dunya amma yan duniya da ba ruwansu da Allah ba ruwansu ko kowa ya halaka ko kowa ya gyaru ko abu ya baci ko ya gasuwa to fa humul ladina yatagafalu su ga sun rafkana amma hunalika abin da yake nan wa yafakuna yan dariya ne kawai ana ta kakiya ta dariya bai sun abin da yake kawai da shi ba wala yabkuna ba sa kuka wa huwa sallallahu alaihi shi ko manzo Allah ya kudu da haka manzo Allah yake cewa law ta'lamuna ma alam da kun san abin da na sani da zahibtum qalilan da kun yi dariya yar kadan wala bakaitum kaseeran da kun yi kuka mai yawa إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن amala عملا inna mu ne kalma rabbaniya inji ubangiji tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu mu ne ja'alna muka sanya imma sayyarna muka sanya imma kalaqana muka halitta to mu ne dai muka sanya ma alal ardi abin da yake kan kasa dinnan mu muka halitta duk abin da ke kan kasa dinnan muka sanya shi min al haywani na daga dabbobi wannan ba su da tsire-tsire wa shajar da itatuwa wal anharu da korami wa gairu zalika da wani wannan da abin da duk kuka kera ma duk daga sanarwar mu ne ko da duk wannan kere-kere da yake kan kasar duniya dinnan to mun yi wani- muka sanya shi zinatan ado ne laha ga ƙasa ita ma adon ƙasa ne kai ma za ka yi wa jikinka ado ka sa riguna ka sa kaza ka ita ƙasar gata to sai kuma wannan kere-kere gine-gine da kaza ba wai an hana ba ado kenan duk inda ya fi kere-kere ya fi ado kaga jama'a mutum zai tafi London ko America dan shakata dan ya gano ado dan ya gano irin wannan to mu muka yi wannan zinatan ado laha ga ƙasa dan me muka yi haka lina buluwahum dan mu jarrabe su lina tabira nasa dan mu jarrabu mutane annazirina ila ila zalika masu kallo zuwa wannan ayyuhumu waye a cikin su ahsanu amalan zai kyautata aiki bihi da wannan abubuwa wannan abubuwa zai iya zama tsani ne na aiki mai kyau tsani ne na wannan kenan ko kuwa wannan abubuwa duk wannan ado na kan duniya tarko ne na Allah dan ya gawa zai shagala da shi ya bar Allah ko kowa zai manta da shi ya kama Allah ko kowa ya gashi yana rike da Allah da kyau kuma yana aiki da shi amma bai dame shi ba yana aiki da shi a jikinsa amma Allah yana nan zuciyarsa amma sharri mutum ya rike wannan adan duniya ya ji shine komai ya manta lahira ya manta Allah ya dinga wulakanta ƴan uwansa musulmi da ba su da komai din ba su da wannan adan duniya ba su da gidaje mai kyau ba su da motoci mai kyau ba su da kaza ka dinga ganin su wulakantattu ne Allah ma bai yarda da su ba yanda muka zama yau duk waɗannan abubuwa su ne ma komai wanda ba su da komai ba komai bane to wannan dama Allah ne dan ya jarrabe mu irin haka ko ayyuhu wato dan ya jarrabe mu amalan da- wa wa ahsanun nasi dan ya jarrabe mu cewa waye mafi kyautar kyautata mutane azhatuhu binan tadrahu ko annazirina wa ahsanun nasi to mafi kyautatawan mutane amalan aiki wato azhaduhum fi dunya wanda yafi gudun duniya mun tsallake أما أهل الدنيا فهم الذين يتقابلون إن جعلنا ما زينة ما على الأرض من الحيوانات والنبات والشجر والأنهار وغير زينة لها أدولي قليتا لنبلوهم دم جرجيس نختبر الناس دم جرجيس تالي الناظرين ما سبوا إزوا الدنيا أيهم وأي سوء daga cikin su ahsanu amalan mai kyautata aiki fihi cikin sa wa ahsanu nasi to duk wanda ya zama mai kyautata aiki amalan azhaduhu fid dunya wanda ya fi gudun duniya din ga ta amma ba ta cikin zuciyarsa ko ba ya guje masa wannan shine ahsanu amala kama fassara jalalu kama yadda jalalu suyudi ya fassara au ahsanu amala ko ko wanda ya fi kyautata aiki man ya amalu lillahi sirra mai aikatawa Allah a boye mai yin aiki a boye don tsoron riya wa alaniyatan da sarari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai dama ka kunna Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un الحمد لله أو أحسن الناس عملا جلال يا بل هكا أو أحسن الناس عملا فوان دي في كوتة كوتة عيكي من يعمل لله مين عيكي دان الله سرا أبو يو على رية تسربي الناس على أربعة أقسام فمتى نسلك سهدو اسم أقوي كشي يدعي أنه يعمل لله yana da awa cewa dan Allah yake wa huwa amalu lid dunya amma a zuciyarsa ƙarya yake yi dan duniya yake yi to wannan munafiki kenan yana nuna dan Allah yake yi amma a zuciyarsa dan duniya yake yi haulai ahlur riya wannan sune yan riya ulaika aswa'u amala wannan sune mafi mummunan aiki wa kismun akwai rabo kuma ya amalu lillahi qawlan waliyatan da zuciya da sarari duk dan Allah yake kaga koma bayan wancan da zuciya da sarari dan Allah yake wa ismin akwai kasan kuma ya amalu lid dunya qaulan shi kuma dan duniya yake aiki da maganarsa dan duniya niyyar ta sama dan duniya wa ismin akwai rabon kuma ya amalu lil akhirati qaulan wani ya mai aiki dan lahira da zuci da, da waje idan to yayin nan a hasanuhun amalan wanda ya fi kyautata aiki a zahaduhun wanda ya fi gudun su fi duniya a nan duniya au ko kuma manya amalu lillahi tabaraka din mai yin aiki dan Allah mai ikhlas shine a hasanu shine ikhtari da ba aiko ko kuwa azhud da haka sufanci aka fi biyu ba kuma kasuwa ya ba haka abin yake akwai wanda abin da ya dauka sufanci ihsani kyautata din gudun duniya ya barta gaba daya duk zai yi magana saka uku gudun duniya zai haga yayi yana da hujja haka ne wannan shi ake cewa wilayatu sugura karamar walita akwai da kuma zai yi magana sufanci ma'arifan zai yi magana ta sanin Allah da kaza tauhidi zai yi magana ta to wannan kuma shi ake cewa walita babba saboda an ta abu da Allah ka annaka tarafa illa ta kun tarafa innahu yaraka din nan ya fa afu ko kai gudun duniya a hasanu amala ko ka yi dan zafin Allah a hasanu amala in dai baka yi dan zafin Allah sai dai dan gudun duniya dan kaza kaza kaza a yau dai da karkashin wuta a wajen su arafai ko arafai sun ce wai zahidai da kuke ta kin duniya kuke ta zagin ta kuke ta kaurace mata wai da ina ake samun lahira ne suka ce da duniya suka ce to ashe ba a baki ba ce tunda da ita ce dokin da za a hau a je lahira kuma da ita duk abin da ka samu a lahiran nan a nan ka samu to ai ku ce ai kyakkyawan nema dai ai kyakkyawan aika za ta kanta zama alherin lahira to haka su suna ganin zancen zuhudin ma da kaza akwai dan wani barbashin riya irin tasu amma dai kuma duk hujjoji ne gashi Allah ya babu ko dai kai gudun duniyar nan ko a sanu amala ko kuwa kai aiki dan Allah shine ikhlasi وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا wa inna la ja'ilun aw man ya'malu lillahi wahdahu azudu bid dunya amma ko kai da kace arifin ne azudu bid dunya gudun duniyan ka yu'inu ala hada shi zai taimake ka akan wannan abin da ake kar kai ta fankatar duniya kai ta fanta daga ce ai ai ma'arifa ake nufi ko ka ikilasi ake nufi ai babban ikilasin ka a ga kana ba ba nan ne aka san kayi ikilasi cikin Allah ta ba kai ta kamfatar duniya din ba akwai tsoro a nan wajen kana tsoron talauci da kaza kaza to wa inna mu dinnan lajailuna ma sanyawa ne ma alaiha abin da yake kan kasa din nan to in dai dan duniya kai dan wannan adan duniyan kai to bari ka ji yanda adan duniya zai zama inna la ja'iluna ma alaiha mu fa za mu sanya abin da yake kan ƙasa din nan duk adan nan nata za mu sanya shi sa'idan ƙasa futatan ƙasa juruzan busashe wanda zai zama ƙura zai zama toka ma'ana komai na duniya zai zama toka to gwara kai dan Allah wanda bai taɓa ƙara ba amma dai dan wani abu na duniya ne zai ƙare ko baka ga ya ƙare a idan ka ba kai ka ƙare ka bar shi ko to za mu ƙarar da shi za mu sanya shi wato ya zamanto sa'idan wato ƙasa fitatan wato ƙasa jurudan ya bisa la yambutu shi an ba zai turo da komai ba hadhihi dunya wannan duniya al wannan ƙasa wa ma alaiha da abin da yake kan ƙasa min al-ashjar na daga bishiyoyi wa zakarifi da ado yusayyiru Allah Allah zai mai da shi turaban ƙasa turbaya ya bisa busashe laysa alai shay'un ba wani abu hakuwa ta dauke wannan magana kuma bata Qur'ani bai warware yanzu yanzu muka ce Qur'ani bai warware wani abu a wani waje Allah ya ce yau mace baddal ardu gairar al'ardu ranar tashin kyama za a canja wannan ƙasar ba wancan ƙasa ba ka ga ma'ana kamar yanzu wannan ƙasa za mu tafi da ita har lahira sai dai za a canja ta ko ko za a canja ta to nan kuma Allah ya ce zai mai da ita da abin da yake ƙasa zai mai da ita toka aka ce abin da za a mayar toka din nan ko ƙasa ana nufin abubuwan da aka gina akan duniya kaza kaza ita kuma tana nan ita kuma har ai wannan canji naka duk wannan kere kere da wannan abuwa dama ai da ba su yanzu za koma shekara ɗari abubuwa biyar za ga babu da za koma shekara ɗari biyu ba zai koma shekara dubu abubuwa ba zai koma shekara dubu bakwai yanzu duniyan ma dai fanko ce kawai duk gaba ki da dama kaddarawa aka yi to zai za a zai dawo kamar yadda aka yi shi duk gaba ki da wannan abubuwan kan ƙasa ake nufi ba wai ƙasar ba za mu mai da shi sa'idan jurza ko to tun da ka san haka ne ashe sai kai abu dan zatin Allah tabaraka wa ta'ala أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا ajaba am hasunta kana zato ne ya rasulullah ko kana zato ne sallallahu alaihi wa sallama anna ashabal kafi ma abota kogo din nan warraqimi wato da allan da aka rubuta sunayen nan nasu ko ko da wurin da suke da allan da aka rubuta sunayen nan na yasu kanu min ayatina a gaba sun zama to suna daga cikin ayoyi masu mamaki ko ka zaci wannan wani abun mamaki ne mu a wajen mu ai la ta'asab ma'anar magana muhammadu kakka zaci wannan wani abun mamaki ne muna da abubuwan mamaki da yafi wannan yahuda da suke ta kwada wannan kissa abin mamaki ba yahudawa da suke har yanzu mutum za a ga mutum yana wani kwakwama ai mu ne ashabul kafi mu ne kaza to sai ne ne da wani ashabul kafi ka ce kai ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ina wanda suka zo su shi da suka karbi manzon Allah ko kai ne mutanen Badar ko kai ne mutanen Uhud zalar karshe ne ne da su lalle bayin Allah ne mutanen kirki na daga nasara amma sai ne nawa ne abubuwa na Allah nawa ne waliyan al'umman manzon Allah da sun dinka ashabul kafi dubu dama magana walita shi wa'annan bayin Allah ba ma annabawa bane to ya rasulullahi la ta hasakakka zaci la ta zunna ya rasulullahi kakka zaci wannan isa wata abin mamaki ce daga cikin abin mamaki amma an zai ga musulmi yana koda wannan isa ku zo ka za har wani takama da sawa kai suna mu ne ashabul kafi mu ne to ku suwa kenan ai ba ku zama komai ba lallai dai waliyai ne bayin Allah lallai dai wanda ne bayin Allah duka baki da yana daga abin mamaki daga karamar wali nan za a so faɗa karamar waliyai sai Allah ya gaya ma waliyan wani zamani sannan ka gwada kai kuma ko a hankali ko a da waliyan al'umma annabi Muhammad kaza su waye suka fi ba taki wanda yace babu su wannan ko magana ba ba ma dan adam bane kakkai magana ma da shi dan dan ajantaka ma ba dan adam bane bare kuma a zo wajen karatu kan ma kai magana da shi to yanzu Allah zai ta kama waliyan bani Isra'il bayan Allah wanda ba annaba bane yanzu za ka ashabul kafi ka ji kissa mai ban mamaki amma Allah yana ga Annabi Muhammadu akwai abubuwan da suka fi wannan ban mamaki kai kanka al'ummarka no ga abubuwa mai ban mamaki ai kanka ba wannan abu mamaki yana daga abu mamakin wannan waje yana daga waliyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Husayn an yanko kansa idan za a ga karamar wali an yanko kansa aka tsira a mashi mai mashin yana da kan doke da ta san ka tsira bal a kan mashi mai mashin yana rike za a kai sham siriya za a kai sham wanda yake rike da kan da mashi mahaddacin qur'ani ne yana tafa cikin dare sai ya dinga tilawa sai ya ta karatun qur'ani kan yana kallon gaba yana ta jin qur'anin sa dai shi yake ganin matace ne shahidi ne rarraya ne sai zo nan wajen am hasibta anna ashabal kafi kanu min ayatina ajaba sai kai ya juyo sai kansa yana sai ce wata ni na fi wannan ban mamaki kai mamaki na ni na fi wannan abun ban mamaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ni na fi wannan ban mamaki wannan kisa an ta tabbata ta dada nuna ko manzo Allah dai Allah yana cewa wannan ba wani abun mamaki bane ba wani ni na fi wannan ban mamaki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman manzon Allah waliyan al'umman manzon Allah malaman al'umman manzon Allah akwai kissoshin su na ban mamaki wanda ya fi ashabul kafi lalle ashabul kafi bayin Allah ne waliyai ne wata rana shehu zana rafi Allah an ya gama tafsirin ashabul kafi ya faɗi sunansu yadda aka gani a littafi da ya falalarsu da kaza kaza sai wani balarabe ya bi shi wajen ɗaki ya bi shi ɗaki sai ya ce shehu ina so ka rubuta min sunan ashabul kafi nan dan yi wannan abin da kace sai shehu ce je ka ebi sunan mut ashaban shehu tijani ya ishe in kai wani ta ce ga wani yan kala kala sun gaba gida kafin sahabban shehu tijani ma sun ishe ka bare kuma a je sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gangariyar walita kenan ba wulakanta su bane amma dai ku yahuda da kuke ta koda kai kuke ta ci har ma kuna a tambaye shi wai ba zai san me to sai to gashi nan za a gaya muku amma kakkaza ci wani abun mamaki ne a ko am hasibta ai la ta zunna kakkaza ci anna ashabal kafi cewa ma abota kogo din nan algaji shine kogo kogo in yana da fadi sunansa kahafu larabawa in kogo yana da fadi sai ce ma kahafu idan mutane za su iya shiga amma in kogo mara fadi ne wanda bai mutum ɗaya shiga sai su ce ma garu kaga yanzu inda manzo Allah ya dinga shiga har Qur'ani ya sauka ba shi da fadi sunan sa garu garu hira amma duk abu ne amma yana da fadi kuma har mu da su sai a ce maka hafu to sani da su sun shiga sai aka ce maka hafu garu kogo ne fil jabal a cikin dutse jabalun yuqal lahu jiyumu haka sunan dutsen yake ana ce masa jiyumu warraqim da allan da aka rubuta sunayen mutanen ai allahul makatubu labarin su zai zo da allan da aka rubuta sunan mutanen fihi asma'uhum akwai sunayen su a cikin wa'an sabuhun da nasabobin su ƴaƴan wani ƴaƴan wani wa qasu ila annabi sallallahu alaihi wasallama yahuda sun tambayi manzon Allah ai kissa ce daga kissa ashabul kafi kama wa za kamar yadda shike fi akir suratul isra'i karshen sura isra'i sa'aluhu an fitiyatu sun tambaye shi wa'ansu samari saraju muhajirin da suka fita suna masu hijira ma kabaru me labarin wa'annan samari wasa'ihin da wani mutum mai yawo kada a masharik al'ard da ya kewaye duniya gaba daya magudan rana da mafaɗar rana shine zurkan nai warruhi da kuma ruhi aljawabu an alfitiyati ba da amsa akan wa'annan samari allazina karatu wa'anda suka fita muhajirin suna masu hijira hum ashabul kafi to shi Allah zai baya anan sune ashabul kafi hal tazunnu ya rasulullahi kana zato anna ahla hadhihi alqissati yan mutanen da suke cikin wannan kissa kalu sun zaman to min jumlata ayatina ayoyinmu kuduran mu ajaban mai ban mamaki kanu ajaban lallai ba masu mamaki ne amma ba duna bakil ayatu ba wai koma bayan sauran ayoyin ba muna da ayoyi masu ban mamaki halittar sama halittar ƙasa al'arshi kaza kaza suna da abin mamaki ne ya rasulullah za a yi waliya a cikin al'ummaka wanda sun ninka wannan wannan bani isra'ila ne ko nasara ismal azin din da take hannunsu duk sanin allah da yake hannunsu za a yi tsarisai na tashin hankali wanda sun ninka wa'ancan duk gabaki daya na daga sahabban da ahlul baitin da sharifan da waliyan da kaza har tashin kiyama kuma abin ba zai daina ba ba wani lokaci da za a ce ba wani bawan Allah kasa ba su zauna kenan ba diga baki da ai duna bakil ayati aw a ajabaha ko kaza ci ita ce mafi mamakin ta laysa al'amru kazalika lamarin ba haka mai kiya Muhammad wannan ai wata kisa ce ya karama ba wani abu a ciki ba inda Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala ma huwa a ajabu min hadhihi qissati to wani yana abu mamaki a cikin wannan kisa lallai dai sun yi karama sun yi bacci na shekara ɗari uku duk da baki da to wannan duka ba a wannan akwai dabba ma da in sanyi ya shigo sai ta koma ta bacci har sai sanyi ya kankara ta narke kankara ta kare kuma sannan ta tashi ba ta cewa ta yi abu ba kudin cizo za a gan shi matacce ya an murje shi an yi komai ya bushe ya tsangare da mutane sun sauka a ɗaki sai ya rai sai ya kuma zama mai rai akwai irin wannan ba wulakanta waliyai ba ne amma dai dan zafin al'ummar manzo Allah tana da fiye da haka ba wulakanta su bane wannan wata kisa ce ku yahuda da kuke ta fada kai ni ba yahuda ne suke yawan mamaki ba an ga mutum yana wani fada kai yana gaba da al'umman manzon Allah yana gaba da waliyan al'umman manzon Allah mako yana ta wani koda ashabul kafi har su ma waliyai ne na wani zamanin in ka iya gaba da na zamanin manzon Allah wayannan masu yafi tsanin kakai da su duk da baki da ga barahamawan indiya nan irin wannan masu ibada na indiya masu zama tekun nan kaza kaza mutum sai ya shekara goma yana bacci kuma bai ci ba bai sha ba bai komai ba kuma ya tashi su ma duk suna irin wannan suna tsafi ne ma da abubuwa wannan kudurorin Allah duk suna da irin wannan ai ai ba haka bane ai hazi ki sa askur uskur ka tuna iza walkitiyatu ila alkahfi fa qalu rabbana atina min ladunka rahma ka tuna waskur ka tuna ya muhammadu iz awal fitiyatu yayin da samarin nan cikakkun samari ba a cewa da mutum fata sai yana da nagartar da za a ce mafata saurayi ne mai imani ko saurayi ne mai kokari ko saurayi ne mai ilimi ko saurayi ne mayaki sai a ce mafata laraba ba sa ce da kowane gaulan saurayi fata in ka je an ce da mutum fata to lalle cikakken saurayi ake cewa to kuma fata din nan sabida nagarta ce ma'anar fata managarci ana iya cewa da tsoho ma fata suna iya cewa da tsoho ma fata ana iya cewa da sarki fata ana iya cewa da tsohon malami ma fata saboda hankalinsa da kwarewarsa da nagartarsa dai take da ta saurayi yaro to ana ce fata wannan suna ne mai girma don haka ba kowa ake ce fata ba ba kowa ake ce fitiyanu jam'in samarin ba duk gawa kida to ila wal fitiyatu yayin da wayannan wato samari din nan wayannan managartan samari din nan suka taro kansu ilal kafi zuwa kogo al fitiyatu samari dan ufatan dan ide na saurayi wa huwa shabun waye ake iya cewa fata saurayi wa huwa shabun al kabil sai saurayi cikakke wa yuzlafu ala al muluki ana ce da sarki ma fata saboda managarci da duk sarki ya ganshi da nagarta da cika walau kana shekan ko tsoho ne dubu dubu sai a ce mafata wai zulabu alal karim duk mutumin da yake da kyauta mutumin kirki mai kyauta ana ce mafata walau kana shekan ko tsoho ne dubu dubu sai a ce mafata sallallahu alaihi wasallam ya qul rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqulanna ahadukum abdi kar in ji wani yana cewa wannan bawa na ne wannan ko da bawan nasa ne wannan bawa au ammaci ko wannan baiwa ta ce akwai kaman dan wulakanci mutum zai ji kaman zuciyarsa ta kare falyakul yace haza fataya wannan saurayi na kenan wannan gwarzo na kenan sai ya ji daɗi ko bawan ne sai ya ji daɗi au fatati ko ya ce a wannan ai budurwa ta mu a hausa an ce budurwa kamar yarinyar da kake so ka aura amma duk budurwa ya budurwa ba ana ce budurwa ma'ana wadda ba ta aure ba to ko bai wata ka ce wannan ai fatati budurwa ta ce ma'ana ba wacce za ka aura ba wai yarinya ta ce to in ku aka ce yarinya ta ce kuma mu a hausa kuma yara kamar abin ya dan wulakanta ma'ana fatati budurwa ta ba wadda wadda za ka aura ba to wannan har ga malamai ma ba dan kana karantar da mutum ka dinga ce almajirina almajirina ko almajirina ka ce abokina ne wannan abokina ne abokina ne ko faɗan uwana haka za ka ji manzo Allah yana kasuwa da sahabbansa aki aki wa sahibi ashabu sahabban manzon Allah kaza ma'ana dukkan su almajiransa ne shi ya shiryar da su ma amma ashabu sahabbai abokanai to haka za ka dinga cewa da almajiran ma sai ya fi daɗi ka dinga cewa abokaina ko samarina ko ikhwani yan uwana za ka shauri yana faɗa ikhwani ko ashabi kaza kaza to haka za ka dinga gaya musu duk da baki da sai abu ya daɗi haka muridanka ba ni muridina ne da almajirina ne a'a dan uwana ne ko abokina ne haka za ka ta gaya musu wannan sai duk ai zaman lafiya shi zai hana ka halaka kai girman kai shi zai shigar da daɗi a cikin zuciyarsu wannan shine gyaran murya mandiki gyaran abu to bal ya kulu fata au kaza kisatuhum isa ashabul kafi to alhamdulillah sai gobe kuma insha Allah za mu ji isa ashabul kafi mamaki ce daga cikin mamakan Allah ma ba wai ta tafi kowanne mamaki ba al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mamakai da yawa أجل ثلاث فاتح الحمد لله رب العالمين